بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na talata uku ga watan rabi'in al'awwal hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu daidai da sha hudu ga watan januwari shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin al'intisar lissahabi wal'al min iftira'atis samawi abdal القسم الأول الرد عليه في كتابه ثم هتديت talif a Dr. Ibrahim Bunu Amir Ar-Ruhaili, Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi. A yau da izinin Allah kai tsaye za mu tashi a kaidatuhun fi sahaba, aƙidan ‘yan shi'a dangane da sahabban annabi, kun dai ji aƙidan su da ke da alaƙa da mahalicin mu duka. Akwai raini tsakaninsu da Allah domin suna danganta jahilci da rashin gogewa da ƙwarewa ga Allah. na biyu kuma suna da aƙida mummuna dangane da alkur'ani da ke cewa alkur'ani littafi ne wanda yake da naƙasa da rage-rage da ƙare-ƙare bai tabbata littafin Allah ne cikakke ba na uku suna da muguwar aƙida na raina annabawa da manzannin Allah ta yadda suke cewa limamansu suna da matsayin da annabawa manzanni mala'iku na kusa da Allah ba su da irin wannan matsayin. Tocin da suka yi magana kan waɗannan ababe guda uku masu daraja, na farko Allah, na biyu manzanni, na uku alkur'ani, to don sun yi magana kan sabai dama ka san sabon suke kan layi. Tumale ce ƙidansu sahabbai. يقف الرافضة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم موقف الأداوة والبغضاء matsayin 'yan shiya dangane da sahabbai matsayi ne na ƙiyayya da gaba walhaƙid wadda suna da ƙwafan sahabbai da jin nunkufurci akan duk wani alkhairin da za a bayyana sahabi na da yabruzu zalika min khilali mata'inihim mala yace wannan yana bayyana ne idan ka bibi irin soke-soke da tsinace-tsinace da suke ma alkabirati ala sahaba mata'inihim kabira soke-soke mai girma da suke yin shi ala sahaba ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama allati tazkharu biha kutubuhum al-qadima wal haditha wanda littattafansu na da da littattafansu na yanzu zankame suke da irin waɗannan cin mutunci da zage-zage da bayyana ƙi da gaba da suke da shi da ke da alaƙa da sahabban annabi famin zalika atiqaduhum mala yace yana daga ciki irin aƙidan 'yan shi'a dangane da sahabbai shine kufrahum cewa wai sahabbai gaba ɗayansu kafirai ne a uzubillahi wariddatahum kuma suna cewa wai sahabbai duk sun yarda sun bar addini don in ka ce ai sahabi yana la ilaha illallah ai sahabi yana sallah yana azumi yana zakka yana haji ai sahabi yana yin jihadi sahabi yana taimakawa sahabi ya kokari ya kaza ya kaza sai ce wannan ya yarda ai in ma suka same ka baka san waɗannan abubuwan sai ba sai ce maka ai ba su taɓa ma musulunta ba daidai gwargwadon yadda suka same ka da ilimi da wayewa to gwargwadon wannan za su tunkare ka da magana kowace iri ce suka ce illa na fara ne siran minhum wai sai yan tawaga ne yan kaɗan daga cikin sabon suka yi saura alama ja a musarrahan bidalika fi ba'dar riwayatil warida fi asahi kutubihim mala yace akan irin abin da aka samu wanda ya zo a cikin mafi ingancin littattafansu wa'authika wa'authika ha indahum kuma littafin da suka fi zama amintattu a wajensu duk sun ruwaito waɗannan soke-soke da zage-zage da tsinace-tsinace da kafartawa da ruddattar da sahabbai duk wannan ya tabbata a cikin littattafansu. faƙadar rawar kulaini an abi ja'afarin annahu qala kasan yana da gaban dariya da 'yan shiya suke bayarwa sai su ce wai wai su ba sa zagin sahabbai to in ka ji ɗan shiya ya ce maka baya zagin sahabi ko to kawai ka rubuta kanka cewa a wannan karnin kai ne babban wawa wanda ya kamata ma 'yan jaridu su su rika hira da kai ana neman wawa na wannan shekaran to kai ne wai sai dan shi a ce maka muna zagin sahabi da kawo mu kaji mun zage sahabi jama'a mun gano wannan da kyau ko gaskiya ba mu ji ba yau amma aqidan ku ne kuna yi ina fatan mun fahimci wannan da kyau wai su abin da wawayen ƙauye suka ɗauka shine in suka zo wajen yan shiya suna wa wa'azi wai su a ce abubakar kaza kazan kazanka umar kaza kazan kazanka ai abin da ake cewa zagi shine ƙaryarayen da suke masu da kuma ma fitowa ƙarar ai zagin duk suna yi kuma dan shiya kasa yana taƙiya wanda tsoro ke sabbaba ta zai iya zauna a gaban ka sai ya ƙi zagin amma ai ya ishe ka abin da suke faɗi a ranar ashura karya ce za a samu dabba ce fa ana wahalar da ita ana dukanta ana wahalar da ita ana dukanta sai a ce wai wannan ita ce Aisha matar annabi a zo da jaka ɗaura mata sarka ana dukanta sai a ce wai Aisha ne matar annabi iskanci iri-iri ba wanda ba su yi ina fata mun gano wannan da kyau ko a zo da raƙuma sai a ɗaura wata a kai tana tafi sai a dinga tafi ana tsunduma mata zagi sai kai mamaki wai suna hikayen yomu jamal ne cewa aisha ta haura kuma tuwa wannan da ke saman wai ita ta zauna ne a madadin matar annabi wai suna kunduma mata zagi abinda ya kamata ka hasaso yanzu da annabi zai dawo a ce a taro a yi ribaisin din zamanin annabi yanzu ka kaddara ga annaba zaune ga aisha zaune ga 'yan shi'a zaune abinda 'yan shi'a suke son su gaya maka za su iya kallon idan annaba ba kunya ba tsoron Allah suna zagin aisha za su iya kallon annabi suna kallon abubakar da umar da usman sarakan shi ba kunya ba tsoron Allah suna zagin su na ba ta mun gano wannan da kyau duk wani gigiwa da rashin kunya da ya shigo cin addinin musulunci Allah in shi suka fara haifar da shi kuma dama wannan addinin yahudi ne su shafa ma idonsu toka su tsaurin ido su gaya ma annabawansu maganganun banza kalli irin abubuwan da suka gaya ma annabin musa da sauran annabawan allah da suka gabata su har allah ma fa ba su rage ba ba ba abin da ba su faɗi ba to irin waɗannan abubuwa na tsaurin ido da tsaurin kai da kausa san maganganu to dama daga wajensu aka samu su ba a samu daga wajen kowa ba sai daga wajensu Allah tsara musulmi daga wannan bala'i malam sai yake cewa kulain ya ce daga baban ja'afar annahu qala kanan nasu ahala ridda wai sabai sun kasance mutane ne da duk suka yi ridda ba'adan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bayan annabi illa talatatan ya ce mutum uku kaɗai suka rage faƙultu mai tambaya ya ce wa mini salasa suwa ne ne waɗannan guda uku faƙala ya ce al-miqdad ibn al-aswad akwai al-miqdad ɗan aswad wa abu dharr al-ghifari da abu dharr al-ghifari wa salman al-farisi da kuma salman al-farisi rahmatullahi wa barakatuhu alaihim tsira da amincin Allah sabbata a gare su sai ce sun ma'urifa unasun ba da yasirin to bayan wasu 'yan bincike da aka yi sai kuma aka gano ai akwai wasu mutane da suka rage wanda su ma ba su yardan ba wa ƙara sai ce ha'ula illadina darat alaihim raha su ne wanda da aka kai aka komo wa abu an yi bayi'u suka kisi ma abubakar mu baya hatta ja'o bi amirul mu'minina mukrahan har sai da aka ja ka taso sarkin mumini Ali ibn Abi Talib daga gida tilas fa baya'a ya zo ya mubaya'a yanzu dan Allah wannan ba rena Ali bane dan Allah a ce wai an je an taso shi a gaba alin da yake yaki kadanga kusan yaki wanda saboda jaranta har aljanu ya yi yaƙi da su kun gano wannan da kyau ko alin haidara wai alin ne za a ce wai wani ɗan banga ya ji ya taho da shi kun gano wannan to ɗayan biyu ko dai wancan jaruntan dama ƙarya ce ina fatan mun gano wannan da kyau kawai jarunta ne irin na wasan kwaikwayo kun gano wannan da kyau ko irin abin da aka karanta a cikin iliya ɗan mai ƙarfi kaga haka zo ana baka labarin iliya ɗan mai ƙarfi da gogaji da wargaji da gijigiji kai ko kwalela aka baka labarin sai gano ba ƙaramin jarumi ba ne sai ka ɗauka gaske ne mun gano wannan da kyau ko sai ka ɗauka abin gaske ne to wallahi sai ka ɗauka jaruntar sayyidin albert irin wannan ne ƙarya suke yi alin ne wani zai je ta so shi alin jawabu gane wannan shi yasa suna faɗa abu ne ba su abin da suke faɗi ba sannan suke cewa duk kowa ya yarda sai mutum uku kuma cikin wanda suke lissafa sai gaba alan a ciki shi ma ya yarda ne jawabun gano wannan ɗauke ku ba Hassan ba Hussaini ba Fatima ko ko da masu da ba musulunci nasu ne ba da su ake yi ba dukka kowa ya yarda waɗannan waɗanda suka yarda ne suka je suka musuluntar da duniya har Iran har Iraki har ɓangaren nan su Chechnya Bosnia Herzegovina da Afirka da su Misra da su Baitul Maqdisi da duk waɗannan kun gano wannan da kyau ko za ku zo ku ji a cikin littafan waɗanda fa suka gabata fa wallahi har wasu birane da in aka je za a yaƙi ga sun aiko ma sojoji in suka yi sansani a bayan gari cewa kai ku koma ba za ku yi nasara kan mu don mun fi ƙarfin ku don a littafinmu mun karanta cewa ba wanda zai iya cin birnin nan da yaƙi sai mutumin da sunan shi harafi uku ne. Mun gano nan da kyau ko? Wallahi ƙarara ake rubuta a cikin littattafansu. Ƙarara littafin da ya sauka daga wajen Allah gari kaza ba za a ci shi da yaƙi ba. Da ba canza a taura da linjira ba sai ka gani a ciki ƙarara. Ai wannan harafi guda uku ne. da waɗannan ababen da suka biyo na rigan Umar da sauransu mai gadin masallacin Baitul Maqdis ya faɗa ai kuma zaka zo ka ji wani karatun gobe a cikin karatun Asmal Matalib da zami zaka zo ka ji ƙarara wannan siffan na Umar sai da ya zo kafin su ci Rom da yaƙi amma mutanen nan kalle yadda suke wajen sabai sun yi radda duk da suka wannan aikin cikin radda suka yi shi shi kuma wanda ake gani ya musulunta shine su miƙidad da sauransu kaɗai su ne suka yaki su uku ko su bakwai jama'a mun gano wannan da kyau wallahi tallahi jama'a shi aku ni in akwai abin da ya wuce kafirci to wallahi ita ce in akwai shi dan duk mai hankali ya kata ya fahimci wannan malaji ka duba littafin rauda min al-kafi juz'i na 8 shafi na 245 246 وفي كتاب الاختصاص للمفيد عن عبد الملك بن الأعين أنه سأل أبا عبد الله فلم يزل يسأله حتى قال ya zo yana ta mai tambayoyi ne algafar ta malam me kaza ya ce kaza algafar ta malam me kaza ya ce kaza har sai tambaya ta kai ya ce halakan nasu idan ai duk sahabbai sun halaka fa qala sai ce ai wallahi yabna a'ayat kwarai abin da kake faɗi ya tabbata ɗan mutane sun hallaka ajma'una gaba ɗayansu a halalin mashiriki wal magharibi mutanen gabashin duniya da yammaci qala sai ce innaha futihat ala dalal ai wallahi halaku illa thalatha kun gano wannan da kyau ko wai an buɗo musu kofan bata ne duk sun bata domin duk inda ma kake jin an ci gari kaza da yaƙi to matattu suka je suke wannan aikin to domin bayan rasuwa annabi kowa ya yarda sai mutum uku mun gano wannan da kyau ko Salman al-Farisi wa Abu Dharri wa Muqaddat mun gano wannan da kyau ko Salman al-Farisi da shi da Abu Dharri da kuma wa da Muqaddat kaga shi kanshi Abu Dharrin ma to yana yana mun gano wannan da kyau ku abu zarra mikidad sewa sai salman al-farisi su ne da aka lissafo su ne musulmi a cikinsu ko to malin sai ce wala hikahum ammar to ana nan sai a gano kai kai kai kai kai ammar na ciki wai wai wa abu sasan al-ansari wa huzaifata ibn al-yaman wa abu amrata fasaru saba'atan da aka je aka yi ta bincike sai a gano da kyar waɗanda suka rage a musulunci mutum bakwai ne yanzu annabi ya shekara 23 yana gwagwarmaya wai bai iya musuluntar da kowa ba sai mutum bakwai yan tsakani da Allah ‘yan sha sun mutunta manzan Allah yanzu su limamansu tsakani da Allah mutum bakwai suka iya sawa a shi'a amma sai annabi ne ku daina kallon wai suna nufin cin mutuncin sabai kaɗai illahin lazi manzan Allah ne hadaf ɗinsu shi ne target ɗinsu kallo irin wannan cin mutunci da suke ma gidan annabta jama'a kallo wannan abu kuma waɗannan mutanen wayar ƙasa sa cikin sahun musulmi sahabban da duk wata gwamnati da ke duniyan nan da duk wani mai addini ya san sahabbai sun yi abin da ya kamata su yi mun gano wannan da kyau ko Allah da kan shi yake kiransu da rijal minal mu'minina rijalun ko kun gano wannan da kyau ko Allah ya sa mu dace wannan bayanin karo da littafin al-ikhtisas shafi na shida wa qala qala ijma'ahum ala takfir sahaba su da kan sun ba da labari tun malaman sun hada kan kafirta sahabban annabi ulama'uhum al-muhaqqiqun manyan malaman su da sun hada kan cewa ai ta kafirta sahabbai ana tsine masa albarka qala al-mufid mufid yake cewa wattafaqat al-imamiyya gaba daya shiya imamiyya sun hadu wazzaidiyya haka zaidiyya gaba daya sun hadu wal khawarij da khawarijawa ala annan nakithina wal qasitina da waɗanda suka ce su ba ruwansu da wannan yakin da aka yi da waɗanda su ba ma a ji ra'ayinsu ba amma ba su shiga ba min ahalal basara mutanen da ke basara wa sham da sham ajma'in gaba ɗayansu kufarun kafirai ne saboda mu'awa yana ina sham shi ali yana ina basara to wannan suka ci gaba ɗaya kafirai ne kun gano wannan da kyau ku sannan kuma dulalun batattu ne sannan kuma mal'ununa tsinannu ne بحربهم أمير المؤمنين سورة سنة كيس أمير المؤمنين علي سورة علي زوجة شينا كوبا وأنهم بذلك في النار مخلدون كما ينسين شقوة تزاس دوما دن دن دن خوارجانا داقين صحابي كما صحابان da suke zagi suna zagi daga zamanin Usman wasu daga cikinsu kuma daga zamanin Ali kun fahimci wannan da kyau ko haka suke ai khawarija na kafirta sayyidina Ali kaca kaca kaca kaca khawarij na kafirta shi Allah ya kiyaye wannan bayani karanta littafin awail al-maqalat shafi na 45 nan suka faɗi wannan yasa dan kaje ka samu wani ba kauye dan unguwanku ya ce ba ba sa zagin sahabbai ka fita da tun wannan shashashin ka ce ana maganan malamanku a littafi kana mana maganan ƙauyenci ina fatan mun fahimci wannan wa yaqulu ni'matullahi aljazairi al-imamiyya qalu bin nasl jalli imamiyya sun yi bayani cewa nasi ne karara yazo ala imamata aliyin dangane da cewa aliyu shine imami sannan wa kaffaru sahaba sai imamiyya suka kafarta sahabban annabi waka ofihim suka dirran masu da zagi da cin mutunci wasaƙul imamati ila ja'afar sadiq sai suka ɗauko imamanci sai suka miƙa cewa ja'far shi zai ci gaba da gudanar da ita wa ba da ila auladihi bayan tafiyan shi kuma to sai 'ya'yan shi gaba ɗaya sai suka kasance su za su jagoranci wannan al ma'asumi na waɗanda suke ma'asumai da ba sa laifi alaihi musallam ومؤلف هذا الكتاب من هذه الفرقة وهي ناجية مالك wanda ya rubuta wannan littafi to yana daga cikin wannan kungiya da za ta yi nasara insha Allah shi yana magana ne yana yaba ma mai littafin ko su ne firqatun najiya ina fata mun gano wannan da kyau wannan shine kamba makai wai kare da gudun layya karanta littafin anwarun ni'maniya shafi na 444 a mujalladi na biyu kun ji karara a littafin su kafirta sahabbai suke ba gara mutum ya ce uwa ka ubanka kai baka a musulunci ba da ya ƙi cewa uwarka ya ƙi cewa kutumar kaza kazanka amma kuma ya kafirta ka jama'a kun fahimci wannan da ku kuma har irin wannan zagin suna yi in suka wai ga su ga cewa mutum zai iya cin na jaki in yayi to ba zai yi ba ka fahimci wannan da ku ba zai yi ba amma in ya rena ƙoranka ya rena wallanka har masallacin ku sai zo yayi Allah ya kyauta Bala ya ce, waƙadahun rafida fi sahaba la ya kafa inda hazal had, kun ga sukan da ‘yan shi'a suke masaban annabi bai fatsaya nan ba, mini itikadi takfirihim na ƙudurcewar da suka yi a rai dangane da cewa sabai kafirai ne wa riddatihim da kuma cewa sun yi radda, bal ya taƙiduna annahum sharru halƙilla suna ƙudurce cewa tun da Allah ke halitta bai taɓa masharratan halitta irin sahabbai ba, ku ji fa? jama'ar annabi ku ji sahabin annaba ke gaya wannan magana wa annal imana billahi wa rasulihi la yakuna illa bitabarru'i minhu wai bayan da zaka zama cikakken mumini mai imani sai ka fito ka shelanta bara'an ka baran baran da sahabbai wa khasatan khulafa al-thalatha mutum musamman ma khalifofin na uku Abubakar da Umar da Uthman duk wani wanda yake da alaka da gidan annabi shine in shi a basa su in dai kana son ka shiga bala'i to kawai kai alaka da wannan gidan kun gano wannan da kyau ko a kira manzon Allah kai mai salati wai wai wai wai wallahi ga shiga uku ina fata mun gano wannan da kyau waɗannan da suka fike su ne Abu Abubakar wa Umar wa Uthman wa ummahatil mu'minina da kuma matan annabi wai don Allah jama'a wai mai mutum ya rage maka in yaki matarka yaki abokinka yaki sirkinka to wai me rage maka za mun gano wannan da kyau ku da ya rage maka dan ya ce yana son dan wan babanka mun gano wannan da kyau ku yana son dan wan babanka kuma yana son yarka amma matanka yana zaginta a gida da sauran ƴaƴan ƴaƴan da ka haifa da cikin ka ce ba ƴaƴanka bane kuma har yau sun ki masu uba kuna fahimtar wannan ƴaƴan da Usman ya aura da annabi ya ce da muna ta uku da mun ƙara maka sun ce ba 'ya'yan annabi ba ne kuma har yau sun isa faɗo waye ubansu mun gano wani ai malamin shiru a bana ne shaidanin ba yar da sayyidina umar ya aura ne ka fahimci wannan da kyau ko ummu kulthum yar suka ce eh sun yadda akwai alena da ya mai suna ummu kulthum amma lokacin da ya nemi aurenta Ali da ya tayi sai za a tura mai ita sai aka rike ta sai aka tura mai aljana wai aljana ya aura na ga muku mutanen ko wasan kwaikwayo suke sai su rika mutane annabi kuma yace shedan in ya hada hanya ɗaya da Umar gudu yake yi to balanta wata karama aljana Abu Huraira ma ya kama shedan balanta na sai da Umar kun san kamun da ya mashi ko da yake zuwa mai satan zakan fit da kai Abu Huraira ma ya kama shaidan balantana umar da annabi yake cewa in ka biyo hanya shaidan ya biyo barinta yake a guje canza wata ko shine wata ya karaman aljana za ta yi min shigantaka duka za ta ci ya ƙulu muhammad al-bakir al-majlisi wa tuna. ya ce kun ga mu aqida mu mu yan shi'a ko ka faɗa ko baka faɗi ba kai ba ƙauyen ɗan shi'a ga mai gidanka na magana ita fi tabarru'i dangane da barran barran ga sahabbai annana na tabarra'u min al-asnam al-arba'a ce su sun yi barran barran daga gumaka guda hudu abubakarin wa umar wa uthman wa muawiya ce ba duk wanda ya kalli abubakar da umar da usman da muawiya ya ce musu gumaka to dan ka faɗa duk maganin da ka gada mun faɗi a kan shi za ka yi laifi jama'a mun gano wannan kuma wanda ya faɗi wannan kalmar ya ce maka wai bai zagin sahabi to wannan yabo ne ya kalli ubanka mahaifi ya ce ubanka shaidani ne gunki akwai magana kenan ko mala ya ce wani sa'il arba'in da kuma mata guda hudu aisha hafsa wa hind wa ummul hakam waɗannan fa waɗannan da kake ganin su waɗannan da ke ganin su matan manzan Allah ne. Ita Hindu za ka yi maka cewa ya Hindu, ita ce Ummu Habiba, ita ce ‘yar Abu Sufyan, yayar Mu'awiya, Mu'awiya ya ja mata. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Shi ne zagi, me me laifin Mu'awiya? Me laifin shi? Ali ya faɗi a Nahajul Balaga, kuma ba mu ji ya faɗi komi na zagi na cin mutunci ba. Ina fata mun gano wannan da kyau. Kuma Allah maɗaukin sarki da ya ba da labarin haka zai faru na rashin jituwa tsakanin Ali da su. Duka ya kira sai ce masu muminai. amma su yanzu sun zo sun ce Allah bai sani ba sai suka kawo kidan bada'u sai suka canza musu suna Allah ya sauwaka to shine sai malam ya ci gaba da cewa min jami'a ashiya'ihim da kuma duk waɗanda suke goya musu baya wa atba'ihim da kuma mabiyansu su mu kenan wa annahum sharru khalqillahi ala wajhi al-ardi wai sahabbai kuma musamman waɗannan mutum takwas din to sun fi kowa sharri a bayan ƙasa gaba ɗaya wa annahum la yatimmul imanu billahi wa rasulihi wal a'imma imani da Allah da manzon shi da limamai kaji tsabin shirka kenan bai cika illa ba'da tabarru'i min a'da'ihim sai mutum yayi bara'a baram baram ga makiyansa shi sa ba sa son sabai zagi da cin mutunci da batanci ke tsakaninsu jama'a mun gano wannan sun faɗi wannan magana ce littafin haƙƙul ya kai a shafi na 519 mun gano wannan da kyau ko farisiyin shi wannan littafi na haƙƙul ya kai da farisanci suka rubuta shi waƙar ƙama bitar jimatin nas haƙiƙa wani babban malami ya tsaye wajen fassara kalmomin cikin shi wa naqalihi ila al-arabiyya yana mai da shi zuwa ga larabci shine a sheikh Muhammad Abdulsattar التنوسي في كتابه بطلان عقائد الشيعة شافي na hamsin da uku ina fata mun gane zuwa yanzu duk waɗannan littafin sun fassara su saboda wasu maganganun ku wallahi dan da farisanci suke rubuta su su kansu waɗannan wawayen da suke zuwa suke karatu a can su dawo ba wanda yake ganin waɗannan littattafan fa domin ko sun gan su wasu daga cikin littattafan duk wanda muke kafa hujja da suna duk da larabci aka yi su amma wasu taɓar gazan ko da farisanci suke yin shi don me ya je koya addini da farisanci ina fata mun gano wannan da kyau boko ne abin musulunci ana koyan shi da menene larabci ne Allah ya sa mu dace malai cewa bina'an ala haza gini akan wannan farrafida ya ataqiduna fil khulafa'i thalatha as-sabiqina li ali suna da ƙuduri a kan cewa kaga halifofin nan guda uku da suka riga alifil khilafa wajen khalifanci wa fi ummahatil mu'minin kuma iyayen mu'minai annahum yu'adzabuna ashaddal azab yawm al-qiyamah wai za a azabtar da su an tashin al-qiyama azaba mai radadi ma ashrar khalqi za a dasu daga cikin ashararren mutane na duniya wa tawagid da sauran dagutocin duniya albashar na mutane gaba daya wasu a tattara mata da khalifofin annabi waya masa azaba a can lahira ina fata mun gano wannan da kyau ku ji ba yanzu wanda yake faɗin wannan magana ne ya gaya mutane bai zagin sahabi abun kunya sai ka je ka samu yar ahlus sunna da yake wawuya makwadeciya wanda bata samu tarbiya ba wai dan shi'a ce yana son ta sai ta rubuta malam da Allah ta na addawan dan shi'a ne ke so na munafika kira da fa yake aiko mata a kati kan a wayanta yana aiko mata yan kudi saboda kwadayi tana nan sai ta je ta yi aure abubuwa ya rike cewa Allah wala ta yana adda sai daga baya na gane baya sallah ta yana adda sai daga baya na gane dan shi ne ke ta hakuri ke zauna haka ki mutu ki zama arniya ba wani abu ina fata mun gane wannan da kyau kun ba dabbanci ba ba gara ki mutu ki ribi a gidanku ba miji ba in dan shi'a ya ce ma yana son ki ya kamata ki kwana bakwai kina kuka ne kina binciken imaninki me kike ma Allah na laifi har da ya miki ukuba dan shi'a ya ce yana son ki mun gano wannan da kyau ko wannan ba karamin bala'i bane kaman kai ne yanzu ta yan shiya ta ganga da cewa Allah wani ina son ka to ya kamata kai wata baka fito gida ba kana binciken imanin ka wai wani irin laifi kai ma Allah ne ina ga ma gaskiya balantana kai ka ce kana son yar shiya me za ka yi da shi me za ka yi da jaba balantana kitsan jaba jawa mun fahimci wannan shi sai ya kamata ku gane wannan abubuwan za ku zo a ƙarshen littafi malai mana alkawarin zai tattauna mana magana kan maganganun malaman musulunci akan hukuncinsu ba wani wanda ya faɗo ta magana sassauka a kansu gaba ɗaya sakamakon irin maganganun kausasa da suke faɗi ga aminan mu annabi in dai annabi na da mutunci a idan gago to ya kamata ka san cewa mutanen na abokan hamayyan shi ne abokan adawan shi ne فسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم